الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس درن جمعة daren da ake so a daji da yiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salati uku ga watan Sha'ban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba duk shekara muna haɗuwa a wannan majalisi mai albarka a irin wannan watan don karanta wato wata munasaba ko kuma wani littafi daga cikin fitayyar da ake da su don munasabar azumi domin ta ibada musamman ibada kowace iri da Allah ya dora bawa tana buƙatar mutum ya yi ta daidai irin yadda annabi alaihi salatu wasalam ya koyar shi yasa za ka ga duk shekara hankalin musulmi ya dawo jikinsu domin yin ibadar da Allah maɗaukakin sarki zai karɓa domin baka sani ba watakila wannan ramadanan shi ne ramadanan ka na ban kwana to shi mutum ya ya ƙara kyautata ibadar da zamto wanda ya ta ƙarfi ta zama ita tafi kowace inganci kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam mafi yawanci za a ga mutum da biya mai da hankali akan abu wai sai ya tafi shi za ka ga da yawa ɗalibai ilimi mun karanta kitabul hajji a littattafai da yawa amma hankalin ka ba zai dawo jikin ka kana buƙatar wato yin aikin hajjin ba sai ka biya kuɗi ko an biya ba to a lokacin kuma sai ka ga mutum gaba ɗaya hankalin da ya kai yanzu so yake lallai a yi bayani akan aikin haji duk da ya karanta to mafi yawanci ɗabi'ar mu idan abu ba hawan ka yi ba bai fiye damun ka sosai ba ba ma yanzu duk musulmi daga jin sha'aban ya to akwai waɗanda da yawa yanzu sun fara practicing ma na ramadan ta saboda an ce annabi alaihi salatu wassalam yana yi wa azumi a sha'aban to sai ga wasu na ta yi sannan ana ta biya ga duk wani abu da ya shafi azumi duk da cewa azumin nan kayi da yawa a iyayen mu akwai wanda ya yi azumi sittin a rayuwa wani ya yi sittin da wani abu wani ya yi hamsin da yawa an samu wannan wanda ta annabi alaihi salatu wassalam azumi ta yi a rayuwarsa gaba daya muna maimaita wannan duk shekara domin mutum ya tuna ni'ima da baiwa da Allah ya masa azumi ta yi shekara ta biyu aka wajabta azumi shekara bayan ya yi azumi kuma da wata uku ko hudu Allah ya karɓi rayuwarsa azumi na ƙarshe ke to kaga wannan kai wato baiwa ce Allah ya ma da yake ta raya ta kana yin ramadana a awaman hadida da ake faɗa idan an zo a azumi za ka ji malamai suna a wannan addu'a Allahumma a'id alaina ramadan awaman hadida shine wannan addu'a ai sai Allah kai ta maimaita wannan ramadana da yawa sai ga mutum yayi shekara da yawa yana maimaita ramadan to wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sannan akwai littafin da za'ifin ma'ari na shehin malami ibn rajab alhambali ibn rajab Allah ya sani da shi da ibn al-qayyim da imam an-nawawi wayannan malaman suna cikin malaman da in dai na ga littafin su sai dai ban da kuɗi ba yadda ba ina siya domin littafi ne da yake wato littattafan su littattafan da suke yin bayani akan zuciya suna bayani ne akan zuciya su wato tarbiyyar zuciya suke kuma shi muke bukata musamman a wannan lokacin za ga zukata suka kinkaki to kowane irin kwaba sai mutum yayi to Allah ya mutu wannan baiwar ladaiful ma'arif yayi littafin ne gaba ɗaya mujalladi ɗaya ne amma abin da ya kawo a littafin bayani ne na watanni guda goma sha biyu idan watan muharram ya kama ka je ka bude da ladaiful ma'arif sai ka tarar da cewa wato an yi bayani akan a akan watan muharram duk wani hadisi da mai kyau da mara kyau da yin bayani akan muharram to sai ya kawo da irin maganganun da malamai suka yi akan muharram duka sai ya kawo hakan an tafi watan wata na biyu shi ma haka zai zo ya ma bayani gaba daya wata na uku wata na hudu har zuwa zulhijja haka ya ibn rajabin wato maganganu masu kyau za ka rika samu banda hadisai da aka kawo ingantattu da waɗanda ba su inganta ba ma sannan sai kawo maganganun magabata a salafu salih irin maganganun da ya kawo din ya zuba wanda mutum zai amfana matuƙa idan mutum yana da shi kawai abin da zai dama duk wata a garin da ka ga yau sha'aban uku ga wata sai ka ɗauko littafin ka karanta ne aka ce a kan sha'aban to sai ka ga ka karance littafin gaba ɗaya in ma ba karance shi a zama ɗaya ba sai ga shekara guda ka gaba da littafin duk shekara kawai mai mai sharawa kai to a cikin littafin da ya zo ramadan ya kawo safhat da yawa feji masu yawa a kan ramadan to shi wannan malamin da Allah ya taimake mu da shi Zainuddin Abdulrahman ibn Rajab alhamdulillah shi ya zo da ziyada ya kai ya yi tarkiki kamar sannan ya tsara wasu abubuwan a kai shi sa ina ta bibiya tun ka kusan wata ɗaya da ya wuce baya tun a watan da nake ta duba mana littafin da za mu yi amfani da shi a wannan majalisi mai albarka don biyawa na samu wani littafi kusan wasu littattafai guda biyu ɗayan ma silsila dan da ɗayan muka samu a kwana hudu za a gama shi gaba ɗaya to amma babu wanda ya kawo mun maganganun da yake ganin ba mu ci karo da su ba a kowanne littafi ke wannan sai nake ganin shi kuma ba zai yi mu karanta shi a kwana hudu ba kamar yadda aka saba to shi sa wannan karan muka ce za mu yi amfani da kwana biyu a kai in Allah ya taimake mu a kwana takwas ɗin nan duk sati a yi sau biyu za mu gama shi saboda akwai abubuwan da da yawa mun biya amma ba wasu ba mu san su ba sauran da aka biya kuma tunatar da mu za a kuma ya kan me ramadan din kusan ka iya cewa duk wata magana da ka san an taɓa yi a kan ramadana da mai kyau ingantacciya da mai rauni kusan ka iya cewa duk malam ibn rajab ya kawo a cikin ladaiful ma'arif idan ka karanta wannan littafin yanzu abin da zamu ce ma ka karanta wato musimu ramadan wa na cikin ladaiful ma'arif wannan littafin da ya kawo bangare na tara a ciki na bayani akan watan ramadan to ka gama da shi gaba ɗaya ka karanta kuma karatu ne babba to shi sa muka nemo wannan waza'ifu ramadan din domin mu biya ga shi nan sunan sa waza'ifu ramadan dan ne na wazifa wazifa asali aiki ake nufi shine wazifa shi za a yi wanda yake aiki sai a kira shi almuwazzaf wanda yake ma'aikacin gwamnati civil servant to saboda haka shi ne wazifa aiki kenan wani aiki da mutum zai to waza'i irin ayyuka da suke na watan ramadan su ake magana a kai shi yake mulakkasatun min ladaifil ma'ari an tato ne an takaito an yi summarizing daga littafin ladaifil ma'ari na Sheikh Sheikh Zainuddin Abdulrahman ibn Rajab al-Hamdani ma ziyada tare da ƙari na wani Sheikh Abdulrahman bin Muhammad bin Qasim wanda ya yi talkisin shine Sheikh Abdulrahman bin Muhammad ibn Qasim wanda wato ya rasu a shekara ta dubu ɗaya ɗari uku da tasa'in da an haife shi dubu ɗaya ɗari uku da sha biyu ya kuma rasu dubu ɗaya da ɗari uku da tasa'in da biyu kaga ya shekara tamanin a duniya shi wanda ya yi wannan aikin na wannan lissafi kuma wato ɗan ƙarni na sha uku ne to shi ne ya zo da wannan littafin kai tsaye za mu fara wannan karatu bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai malai yace alhamdulillah rabbil alhamdulillah alladhi qassa bil fadli wa takrib shahru ramadan kaga wata irin muqaddima yace godiya ta tabbata alladhi qassa bil fadli wanda ya shebance wata ramadan da falala wacce kiriti da girmamawa kaga shine mafulin biyun shine shahru ramadan wanda ya shebance wata ramadan ai qassa shahru ramadan bil fadl wa tashrif shi ne wanda ya kebance wata ramadana da falala da girmamawa wa anzala fihi alquran sannan kuma ya saukar da ko wa unzila fihi alquran idan kace unzila mabniun lil majhul kenan amma anzala sai saukar da wato alqurani a cikin zahudan linnas dan ya zama shiriya ga mutane wa bayyinatin kuma ya zama hujjoji min alhuda na shiriya wal furqan da kuma rarrabewa al furqan yani al fariqu bain al haqqi wal batil yace wa qasahu bil afwi sannan kuma ya kebance shi da abuwa shi wata ramadan Allah ya ce in yi wajen yi wa bayi abuwa yanzu ta margalar da muka yi abin da ya sa muke nuna yanzu saboda Allah mara hutun sarki zai yi mana afuwa a abubuwan da da yawa muka yi a wata goma sha ɗaya ne shi sa duk musulmi yake nuna da zuwansa wal gufran da kuma gafara mun yi kurakurai da yawa to yanzu Allah madaukakin sarki zai gafarta mana a cikin su waqtasa man istafahu bi fadlin minhu sannan ya kebance wanda ya zaba da falala da gare shi wani tunanin da baiwa wa yaqala bil wa'di man waqafahu fi hadha al mawsim al azim am asha'an sannan kuma ya faɗa da wa yaqala bil wa'di man waqafahu fi hadha al mawsim al azim sha'an sannan kuma wato ya faɗakar da duk wanda Allah ya dakar da shi da wannan watan an fahimta da kyau ko wato da wannan sha'anin Allah fara hukun sarki yanzu sa ga gidan har mun faɗa ka yanzu muna so mu ji ne Allah ya ce a kan Ramadan to ko wannan baiwa ce ta Allah ba wayo ba domin mutum da ka tsallake a ta hata a majalisar ku yanzu yanzu kai ka tawo to ba waye ka bane Allah shi ya faɗakar da kai cewa ya kamata ka yi wa mai ramadana ta nabi kamar yadda muke hira da wani magidanci yace malam ka ga a yanzu haka zancen da muke wadi yara na ta kafa na gaba da musu kayan sallah ka ga ya ta da jin wani abin duniya kenan to ita ba ne da ba amma lahira ba min ba da aula in ba da aula wani yanzu ya yi da duk kuɗin da zai kace abin da za a ci tun daga ɗaya ga Ramadan har zuwa ashirin da tara da madarar da za a baki a gurin aiki da dankali da doya ya yi da shi zai karba ana ji wa Ramadan ko haka wani to ne za mu rayuwa wannan abin da muke yi shi yake nuna mun damu da addini cewa ga shi yanzu mu ma mun fara tanadi na ne na watan Ramadan domin wato muna wata tsari mai kyau to haka Allah yake so to ba kowa Allah yake wa haka ba sai wanda ya zaba ba wayan mu bane la haula lana wala quwwata illa billah to shine malami yake cewa wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la muna shaidawa ina shaida babu wanda ya cancanta abota wa sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya zul fadli Allah shine ba abokin farala wani insani da kyautai wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lalle annabi muhammad bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzansa ne sayyidu waladi adinan shine shugaban ƴaƴan adinan ƴaƴan dan adam gaba ɗaya adinan suna cikin wa kakannin annabi alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du bayan godiya da Allah da yi wa annabi Muhammad salati sai yake fa hada muktasarun latifun wannan samari ne takaicewa ce wadda take sauƙaƙƙiya fi wa za'idi hada al-mawsim sharif a ayyukan da ake so na wannan wa al-mawsim shine abin da ake maimaitawa duk shekara shi za in ka wani abu a addini kana maimaita shi duk shekara kai za a bukata ka kawo dalili domin duk abin da kake maimaita duk shekara ya zama addini shi kuma addini ba a yin sadaka duk abin da kake maimaitawa duk wata ko sati shi za ku ji malamai suna bayani akan cewa kada ka ɗau juma'a ka ce kullum juma'a za ka makabarta ba kyau kamar yadda wasu ke ba so ake kawai ka buji iska ka tafi kar ya zama ka ajiye kawai ji juma'a ya zama idi shi kuma idi addini yawwa saboda haka kawai ka buji iska idan juma'a ce ka samu furta ba zuwan ita ka ajiye ba kawai ba komai amma idan ka ajiye kawai ainihin juma'a don za ka gona albahari ya jera ainihin juma'a jira je makabarta ba abin kirki ke ba a gurin wanda suka san addini amma a gurin gaba gari za a zanto a kyauta a gurin gaba gari amma a gurin wanda ya san addini ba abin kirki ba abin da yake ne shi ne mutum ya rika yi da ya mutu ka domin so ake ne zuwa makabarta ya zanto ya yi ma wa'azi idan kuma da gini zai zama kamar wani abu ne festivities ne kawai kawai bukukuwa ne festival ne tun da kaga kawai bari ka zaka ga wa'azin baya shiga ka kai ma ka je wani wata ka dawo kuma tana hanya kana ta shirindi ta amma idan ya zama kawai abu ne ya taso wani lokacin ma wani mafarki zai da babansa kawai ya ga ya kamata ya tafi makabartar kuma sai ya je dole a kowane a kyakkyawar shiga ya gani ya ce lallai babu yana bukata ta bari in ji yawwa to shi ne ma ne yake gaya mana anan to sai ce shi ne almautin alkarim bin girma ya ba su da himam ila ta'arubin bin nafahat sannan kuma yana tada yana motso yana motivating na himma wato mutum ya tsara himma ila ta'arubin bin nafahat dan zuwa ga bujurowa rahamar Allah na ɗaukakin sarki da abubuwa na nafa irin wato wata bonanza da Allah ya yi wa yudiru al-azma la ashraka lahu qad kuma wanda yana tasarwa at-tafi yana tasarwa mutum azma shine wato dagewa ila ashraka lahu qad kaga yani lokutan da suka fi kowanne falala a gurin Allah Duba akwai lokutan da suka fi kowanne falala shine ashraka lahu qad mafi ya falalan lokuta kaga ya dage wato wajen bibiyar wani lokacin za ka ga in ka tambayi wato masu agent masu neman biza za a ga wani ya yi awa bakwai yana nema amma wanda ya zo a minti talatin sai ga an bai ko ba komai bayan addu'a akwai kwarewa akwai kwarewa ka je ka tambaye su ka ji to haka addu'a take ita ma da zuwa fadar Allah madaukakin sarki wani zai ta saka mambulatin ya ji yawo bai san yanzu yau za a fara karatu ana amma wani bai sani ba ko da ta abdurrahman sai da ya ta tambaya ta cewa ina ne in ce ma wajen sai da ya ce ban so fara ce je ma gane gurin ba misali ala na kan to kaga idan bai san gurin ba zai ta saka mambulatin ne tun tsani yau ta ile ya ma wuce ta gurin bai gane nan bane amma wani ya san gurin ba a minti kaɗan sai ka ga ya zo yanzu mun fara karatu wani bai san gurin bai yana ta yawo to haka harkar addu'a ce akwai wani bai sanya ake zuwa gurin Allah ba za a gaira ta galu da wani kun lokaci guda da ya daga hannu ya ce Allah ya mun kaza sai Allah ya ce to sai ma domin ya sai ake zuwa gurin sa shine bambanci yanzu a ce kowa in muka tashi daga ne tafi gidan sarki wanda bai san cewa kofar da abun da arfa take ban ya tafi nan zai je ya riga ya wuce gaji ya je ba hanya kuma ya dawo gosulo ko ai wanda ya fita dangi yanzu sai ya riga shi zuwa domin nan babu ko da nisan gurin sai ya riga shi zuwa nan da nan zai ji to shi ne bambanci sanin hanya an bayyana da kai ko to shi ne mala abin da yake faɗa wallahu asalu an yuwaffiqana Allah muke roƙo ya dace da mu ne ma yuhibbu min at-ta'at dan abin da yake so na ta'a ba abin da kai kake so ba abin da Allah yake so na biyayya gare shi wa an yudaifa lana hasanat kuma ya lullunka mana ayyuka na kwarai wa yajira lana sayyiat sannan ya kankare mana kurakurai wa yastajiba lana da'awat kuma Allah ya amsa mana addu'o'i duk ba san muke na rawadan ko innahu jawadu domin shi Allah da baiwa ne ka ji wannan kalmar aba malam ko addu'a ga lokaci ya Allah kai mun kaza dai annaka jawadun karim domin kai ne baiwa ne baiwar wacce kala kala abubuwan suna gaban sa abin da kake gani ma din nan Allah yana da su da yawa kuma ba abin da zai yi ko me Allah yana da shi da yawa kuma ba abin da zai yi karimin mai karanti ne karanti kuma shi ne ka roki Allah ko ya baka goma shi ne karanti mun ja bara karimin mutum shi ne wanda za ka zo kai komai zai ba kyauta ko kuma bayan ya biya ka hakkin ka kuma ya dinka ba wani abu shi ne karimi ne za a ce cewa ga ladiman Kano karimi a irin wannan abu ne saboda zai ma kyauta haka ko to irin wannan ne kuma mun ba da misalin wa Abdullahi bin Ja'far ko ba rama akan karantinsa to wannan shi ne to sai ma da yake kun ji mukaddima ce bana fadlu shahri ramadan fadlan wata ramadan ana bi wa yara radiyallahu anhu nan kuma ka shiga cikin ladaibul ma'arif littafin wajen amsar abdurrahman shi ne ya yi mukaddima introduction din nan kuma karatun ne cikin ladaibul ma'arif muka bada ana bi wa yara radiyallahu anhu ka kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo kira da an Allah tabbata a gare shi ya kasance yi basiru ashabahu yana yi wa sahabban ta albishir ya kuli yana cewa kad ja'akum shahru ramadan hakika wata ramadan ya zo muku shahrun mubarak wata mai albarka كتب الله عليكم صيامه ألا يوجد كابوك ين أزمي أتكنسا فيه تبتو أبواب الجنة أتكنسا يأتي أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم سنا كل كل أبواب متى وتذل فيه شياطين سنا أيوة شيطان مريض shine tuzillu uku ne a daddaure su a wuya da a kawo su a daure sannan sai ma ne yace a tsayantin lailatul a cikin sa akwai wani dare khairun min alfi jahl ya bu wata dubu wata dubu shekara 83 da wata hudu kenan fatan da muke yi kenan waye yake da tabbas din zai shekara 83 a cikin babu saboda haka fata muke Allah ya karbi ibadar da za ta yi compensation wannan shekara sai mu mu ga mun dace to shi ma ne yace man hurima khairaha faqad hurima duk wanda aka haramta ma alhirin wata ramadan da wannan kwana ɗaya na lailatul qadri to hakika Allah ya haramta masa shine faqad hurima hakika an haramta masa to sannan rawahu ahmad wan nasa'i sannan dai ce warwiya an kuma rawaito a takum ramadan sayyidu shuhur cewa ramadan ya zo muku shine shugabannin shugaban watanni kamar abin bihi wa ahalan ma dalla da zuwansa muna wani sanin din sa wa ahalan shine ahalan wa salan kenan you are highly welcome kenan shine wa abin bihi wa ahalan za a sharu siyami bil barakat wata ramadan ya zo da albarkatu masu yawa sai ce fa kirin bihi min za'irin huwa azim wannan baiti ne an gane ko fa kirin bihi min za'irin huwa adil sannan lallai kai fakirin da yi zahiri kai karanci ga wanda yake ya kawo ziyara huwa adil wato wani min zahirin wanda zai kawo ma ziyara huwa adil wanda yana nan zuwa abin nufi shi wata ramadana ba ko ne zai zo ba a matsayin ne bizito to saboda haka kai wa wannan bizito din naka tanadi shi ne abin da muke yi yanzu mun fara da tanadi ta hanyar wani hanyoyi za mu gudan ramadanan bai zama ingantacce to wannan abu da ake jan hankalin kowa yi wani ubada da marfu'an ubada an karbo da gare shi da shi kuma ya dangana zuwa ga annabi cewa ta kuma ramadan ramadan ya zo muku sharu barakatin shine wata mai albarka ya bi shakum Allah fi da Allah yake lullube ku da rahama a cikin sa fa yunzilu rahmata sai a sauka fa yunzilu rahma sai ya sauka muku da rahama wa yahutu da radaya kuma ya kankare muku kurakuran ku wa yastajibu fi du'a kuma Allah yana amsa addu'a a Ramadan yanzuru Allahu ila tanafusikum fi kuma Allah yana duba rijijiyarku a cikin wannan Ramadan gasa da kuke yi a nan za a ga gasa ba wajen sa kaya ba a wajen ibada sannan wa yubaha wa yubahi bikum malaikatahu sannan malaikun Allah suna alfahari da ku mutum ya zo yanzu ya fara shirin ibada Allah yana alfahari da shi mala'iku da alfahari da shi fa'arullah min anfusikum khairan ku nuna wa Allah alheri akan kawukan ku nuna wa Allah cewa ku mutanen alheri fa inna taqiya man hurima fihi rahmatullah domin barkin arziki dan wuta shine wanda Allah ya haramta ma rahmar Allah a cikin Ramadan rawu da barani warwatu ko tekat وفي سيدنا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي اذا دخل رمضان اذا وجه رمضان يجيبوا فتحت ابواب السماء kofofin sama gaba ɗaya bude su ake eh dukan su bude su ake sannan wa kulli ka abuwa bu niran sannan abuwa bu jahannam sannan a kukkulle kofofin jahannama wa sulsilati shayatin ka ji can gurin sulsilat nan kuma sulsilat nan ku duk ma'anar su ɗaya ne kawai bambanci sai dai a hausar nan ka ce wa sulsilati shayatin sai a sanya wa shaitanu sasari shi kenan sai ce wani musulmi رواية مسلم وفتحت أبواب الرحمة أبو قبوب الرحمة وله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة رمضان يقول أنا بوتي قبوب الجنة وأغلقت أبواب النار أكوك لقبوب متى وسجدت جهارين على توحيد الإسلام وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان إذا مفرقا دري كما kun san farkon dare a ramadana shi ne kamar yau a ga wata yanzu wannan dare shi ne farkon dare shi za ku ga wasu wurare ana fara ne tarawi to shi ne farkon dare da zarar wannan dare ya zama an ce an ga wata to ga abin da yake faruwa to shi ne yake sufi da ke kiyaye ana kulle shedanu wa maradatul jinni da kankanar aljanu duk ɗalibin ya gane me yake nufi yawa kan darare banda wa anna minnal muslimuna wa minnal kafirin wa anna minnas salihuna wa minna duna dalik saboda a wannan na tuna mana ne dan karka ga wata tayi aljami da azumi kace an ce an daddore za kan ruwa kace ma saboda haka musulmi irin wayancan akwai irin su kamar da a cikin mu ma ga mutum musulmi ne amma baya azumi to haka aljami su ma za ga mutum musulmi ne yana ajar yana abubuwa da rashin kirki haka shi ma aljami su to shi ne abin da malam yake gaya mana sai ce wa kulli kaka abuwabun nira sannan ana kukkulle kofofin wuta falam yufta min hababun ba a bude wata koba daga ciki ba a budewa duka kofofin wa futiya da abwabul janna abu bude kofofin aljanna falam yughlaq min hababun ba a kulle kowace koba wa yunadi munadi sai wani mai kela cikin mala'iku ya kele shi ya ba jiya da kai akabi ya ga kai ne gaggawa mai sanyin alkhairi ka gabato wa ya ba jiya shari akafi ya kai ne shirin yin shari mai gaggawa shirin yin shari aka shirka ta aika dan yanzu wani mu ga dai da muna shirin shirya wa Ramadan wai sun fara shirin tun daga yanzu ya za a yi wani wata gasa a Ramadan an fara hada kuɗi da yadda gurin da za a kama da yadda za a yi ran da aka gama kuma a ce ranar sallah za a yi final duk yanzu wasu za su fara wannan shirin duka to shi ne abin da wani yake a hadisin yake gaya mana to shi ne yake cewa walillahi utaqa'u minan nar Allah madaukakin sarki yana da yantattun bayi da ya zai yi kwantawa daga wuta a watan Ramadan Allah ya sa mu nan wa zalika kullu lailati kuma kowane daren Ramadan ake yi kullum sai Allah ya yanka wasu kullum shi sa annabi za ka ga wani hadisin zai ce mutum ya yi asara an Ramadan ya zo ba ya magafara ba rawahu tirmidhi wa nasa'i wal hakim wa abi hurairah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس كتاب an ba wa al'umma ta a watan ramadana wato ɗabi'u ta hada halaye guda biyar kaga wannan hadisin ba mu taɓa biya shi ba to irin su za ku ta ji akwai sababbi da ba taɓa biya su ba sai ce lam tuda ummatin qablahu ba taɓa ba wata al'umma kafin wannan al'umma ba na farko khalubu fa misaili adiyabu inda Allah min rihal miski kalmar da mun santa amma ba a cikin hadisin ba sai ke cewa warin bakin mai azumi ya fi daɗi a gurin Allah fiye da wato turaren almasi shine muka faɗa ibn qayyim yace ba fa warin baki ake nufi mutum ya bar bakin sa baya gurin ba ba haka ake nufi ita lakin ce sai an da smortan idan ka dawo wasu awa ka ci abinci ba sai ka rika ba da wani odo to wannan odon ake nufi wanda zai ka rika fitowa ta cikin bakinka ba wai rashin goge baki ba ne azumi yana goge baki yawwa zai yi asuwa shi zai goge bai kawai abin da ake cewa yara an ka sami tuttattinka da brush ka ɗauko kada a haɗiye abu kar ya koma cikin makogoro amma goge bakinka ka goge in ka yi mutu sa ka zama wani yan yi brush ne yake sai misali to in ka san ba ka da damuwa za ka yi abinka wani ma zai ɗauko brush ne kawai babu makilin ɗin tuttattin sai ya goga a gaske biya halatta ballantana asuwa shi ma wanda yake da ɗafi abin da ake gudu ko ba a so shine ka haɗiye wannan tsafin in da rijiyar ko abin da ya kama da wannan amma ba hana ka ba yawwa ko da da azumi daga safa har dare an ba ka dawa kai aso to da haka mutum ya bar hakorin zai zama green white green yutar Najeriya ya ce Allah yana ba irin wannan Allah yake so ba ba shi wani wanda Allah ya ce so shine kankanci wannan kirga wato ilafin tattara ɗin ka abin da take fito ne shi Allah yake so ba warin baki ba don wasu suna kasa gane ma'anar sai a bata wata ma'ana daban to shi ne ma da yake cewa wa tastaghfiru lahum al malaika malaiku suna nemawa bayin zabara ta yaskiru har fi buɗe bai ba ne mutum na uku wa yuzayyinu Allah wa yuzayyinu Allah azza wa jalla kullu yawmin jannatuhu kowace rana Allah yana kawo ta aljanna sai a mata ado irin yadda ka san in za a kawo za a decoration da ake zuwa a guri za a kawo in za a taro to kullum sai an wa aljanna decoration sun mai kulu ce ce yi shi ko ibadiyar salihun an yi riko an humul ma'una wal aza saura kirin bayina na na kwarin za ta haɗu wato za a ɗauke musu wahala da cuta saura kirin a cire musu wahala da cututtuka wai suru idan ki to zuwa gari haka ake wa aljanna kiraji sannan wani safar bi maradatul jin sannan a kukkulle gangararrun aljanu to shi ne ma da yake cewa fala yakhlusuna bi ila ma kanu yakhlusuna ilahi fi ghairihi eh sannan ba za su samu wato sannan za su ba za su aljanu ba za su samu damar rudan da mutane ba kamar yadda wato suke yi a wani watan shine fala yakhlusuna bi ila ma kanu yakhlusuna fi ilahi fi ghairihi ba za su samu damar wato cutar da mutane kamar da suke samun dama a wani watan ba a ramadan ba su da wannan iko wai bar da hun fi akhir lailati sannan a ƙarshen dare an yi musu gafara kila ya rasulullah sai sabai suka ce ya ma'aikin Allah magana gafara a yi lailatul qadr a daren lailatul qadr wannan daren da kake magana daren lailatul qadr ne kana la annabi yace a walakin al'amilu inna ma yuwaffa ajruhu idza qada amalahu eh ku sani cewa duk ma'aikaci ana rika mar ana biyan zakawun kuɗin aikin sa ne idan ya gama aiki lebo duk wanda ya zo ya aiki ai da ya gama za ka zo leburan ka ya gama ba biyan sa kake ba to shi ne annabi yake musu shi ma ma'aikaci da mai azumi da zarar ya kai shi dare ai ya gama sai Allah kuma ya baki ladan sa ya saka masa rawahu ahmad wa an salman radiyallahu anhu qala خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر يوم من شعبان Salman al-Farisi yace wata rana Annabi alaihi salatu wasallam yayi mana hutuba a ƙarshen watan Sha'ban. Fadana sai yace ya ayyuhan nas ya ku mutane kada azallakum shahrun azimun mubarak. Hakika wani wata wanda yake mai girman alƙadari ya lulluɓe ku. Ya rubi lailatul qadr khairun min alf shahr. A wannan watan ne akwai wani wato wani dare da ya fi watanni dubu shekara 83 da wata hudu ya fi ja'ala Allahu qiyamahu farida azumin cikin wajen ya sanya ya ci ya zama farilla wa qiyamu laylihi tadawwa sannan kuma tsayuwar dare a wannan ranar shi kuma tadawuri ne na fulai yin azumin farilla ne amma qiyamu layli kuma na fulai an bayyana shi za a yi za ku ga a nafila ba a so a nafila kuma ka zo ka damu mutane kun bayyana maimakon neman lada kuma ka koma alhaki tunda nafila ne to ba daidai bane kawai ka ware na su jika ka hana wasu gaci to ai ba ai ba farilla bane an fahimta da bambanci a yanzu in karatu muke yanzu misali zuwa isha'i da bambanci zuwa da kuma da daddare wannan waje allan nau ba aka ce to waje allan laila libasan waje allan nahara ma'aisha saboda haka wannan lokaci ne da ya kamata wani bai da lafiya kai lafiya da karawa amma so yake bacci kawai saboda haka shi ne bambanci to shi sa mutane za su zama masu ne ajiyar da kawo kanka a wannan lokacin kawai ya bi to shi ne ma ne yake cewa ta dawo inda man ta raba bi bi khaslatin min qisan al khair duk wanda ya kusanta kansa da Allah madaukakin sarki da wata dalila daga dabi'un alheri kana kamar adda farizatan fi ma siwa to ya zama kamar wanda ya ba da wata farilla ne a wani watan da ba na Ramadan ba duk wanda ya aiki alheri saboda banan da take wa man adda bi faridatan duk wanda ya farilla a Ramadan kana kamar adda na faridatan fi ma jiwahu to kamar wanda yayi wata farilla ne guda 70 a watan da ba na Ramadan ba to sai ma ne yake wa man adda bi faridatan eh wa huwa shahru sabri wata ne na hakuri wa sabru shi kuma thawabu wal janna shi kuma hakuri ladan sa shine aljanna inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab saboda haka ladan hakuri shine aljanna to sai yake wa sharul muwasat sannan wata ne na taimake kiniya dan Allah mu ajiye wannan dabi'a na cewa sai laraba sai mai kudi ya je dawo daga umara ko aikin haji ya zo ya bada labari wannan abin da ba ka ga wanda abin da aka yi ma na bajinta daga tafiyar ka zuwa waje kaza ka zo wasu kuma na rantse da Allah an auna za a yi wanda ya ɗauki wannan nauyin za ka ga ko wani obacin da ya kai na dukiyar ka ba na abin da kake da shi ka lalle ka ga kuɗi ba shi ba ire-iren su guda da jiji ka fi su kuɗi amma abin zuciya ce zuciya ce saboda mutum ya gamsu da cewa idan yayi yayi Allah zai linka masa shi ne abin da malamai suke faɗa ko shi ibn rajab din ya faɗa cewa sau nawa Allah ya ma alƙawarin kai zai biya ka ya kusan kusan ɗari biyu da wani abu alƙur'ani amma guri ɗaya yake ɗan yawan alƙawari kuma ya rutsar da shi a shekaru ya yi kuma alfakara wa ya amurku guri ɗaya ya wani san da kai kuma kai yadda amma gurare nawa ya ce wa ma faktu min kai fa huwa ya kuku gurare nawa ya faɗa ma duka sannan wani gurin ma zai ce ka bada rance kuma in ka bani zan nullun ka ba a wajen biya rance ba a ba mutum ya kasa to biza ita wato kyauta da biyayya ga Allah da kuma infaki ba wai zaɓe ba ne ba wai wayo ba ne zaɓe ne na Allah sai Allah ya ga dama za ka yi shi za in yi daga yi to sai ka gode ma kuma ka ka yadda wannan abin ya yadda da baya domin alkhairi ne babban to shi ne ma da yake gaya mana a nan wata ne na taimakon kimiyya wa jaru muzadu fi rizq kun ji wata ne da Allah yake karo arziki a shi sa za ku ga wasu me yasa wasu ke dawo da zakkar su Ramadan ne saboda neman alkhairi da albarka malamai sai suka yi in dai bayan sayo da shi ya halatta injirin zakka kenan ya halatta da injirin zakka amma bai halatta ka kara wa mutane kwana kwanaki wasu ne bai halatta ba yanzu idan kana zakka a watan rajab din nan ko sha'aban sai kace bari ka tura ni da ramadan kai kai haramu amma idan kana yi a shawwal ko zulqa'ada ko zulhijja kace bari ka dawo shi ramadan wannan kuma ka kyauta shi in bayan da shi za ku ga lokacin corona muka yi kira hankalin mawadata cewa su taimaka ba wai a lokacin wanda ya rage wata uku ya fitar da zakka ya halatta ya dawo da ita lokacin ya fitar dalili ba shi ne mun biya da zuwa a cikin umdatul azam a gidan duba ma ba jimawa a kitabul zakat cewa annabi ne da zuwa ya karɓi zakka wadai da cikin sahabbai ne shekara biyu to shine dalili cewa kun ga shekara ai bata zo ba amma ka ce ba da aro saboda bukatar mutane kuma daɗin dadawa wanda yanzu aka zo aka ɗora kasa rance me wanda yake nuna wa zai gano mana wani fito a ciki lokacin da ba ka bayar me wanda yake nuna musamman annabi ne ya karɓa eh sai kenan akwai wata ka'ida annabi ya nema albishir cewa dukiyar kafa ba za ta yi kasa ba ko babban albishir cewa dukiyar kafa za ta karye ba za ta ci gaba da zama a wanda ake ba da zakka kuma ba karamin albishir bane to kai ma baka bar wannan kake wa kanka fa'adu cewa bari kai wa Allah kyakkyawan fatan cewa dukiyar ka ta ci gaba da zama a haka fa'adu wannan ya kamata masu hannu da juna su fahimci wannan da kyau eh ya halatta kawai in ka zo bukata ta bukatu ta mutane ko ka fitar da kake fara ya halatta in ka zo in na yi asa idan kudin ya karu ne a shekarar da ta zo kawai sai ka auna ka ga zai karu shi za ka cire shi kenan Allah ka ba mu iko saboda kullum wannan garin mura fata ne ai ko duk dan adam yana so duk arkanin Islam kai duka shahadatu an la ilaha illallah sai da haka babu an bauta da Allah sai Allah babu an bauta da cancanta sai Allah kuma annan Muhammad manzon sa ne duk mun yi musharaka ana sai da sallah ma ta kowa ce amma da kawo ba kowa bane Ramadan ma na kowa ne ko hajji ma ba na kowa bane to so muke jiddiyar din nan muka je gaban Allah ya ce ya Allah buniyar islamu ala kawsa duk mun yi kare kuwa ne to wannan shi ne to shi ne ma da yake cewa wayan fasara fi sa'iman kana mafsiratin lizunubi duk wanda ya ciyar da kunji ya ciyar da mai azumi a wannan lokacin to shi ne Allah ne salatu wasalam ya ce sai ya kasance kamar wanda ya kankare zai zama mabakarar zunubansa ne wa idu raqabatin minan nar sannan kuma ciyar da bawa da kai ciyar da mutum da zai ganyo wato ɗan ka wuyayen ka gaba ɗaya gaɓoɓinka guda ɗari uku da sittin wannan bawan da kake zai zama gabobinsa sun fanci naka daga shiga wuta shi wanda Allah ya duba yawa shi ma aiki ne ja za ka ga mutum ita ruwa wata ɗabi'a ce kawai in mutum marowaci ne shi kenan to shi ne ma da yake cewa wa kana lahu mithlu ajrihi ko wato sannan za a ba shi kwatankwacin ladansa min gani an yankusa min ajrihi sai ba da an tauye ba komai na lada ba abin nufi shi wancan da ya ciyar din za a bashi lada kaza to irin sa za a ba wanda ya ciyar din ba da an tauye wanda aka ciyar din ba to shine ma ne ce dalu ya rasulullah da bai ce ya ba kin Allah ne ka kullu na yajidu ma yusiru bihi sa'in ba kowa ne a cikin yake da abin da zai ciyar da ni ajiri ba kun ji yadda sabai ke ba kowa kudin suke ba ba koyewa ce in Allah ya ma baiwa tahaddutu bi ni'matin lahi shukr imamu tiyuri har littafi yayi akan wannan dan karamin littafi cewa abin da Allah ya ma da baiwa bayyana shi ma fitowa da shi kai yace gode wa Allah sai na Umar ya taba ganin wani bawa Allah ya zo mai kuɗi ya ganje ya daga je daga je da ji ya ce ya yace wallahi ka kuma zuwa ka jira zane ke yace kana so ka ga al'umma cewa Allah bai wadata ka ba aka yace kana so ka ga yawa al'umma cewa Allah bai wadata kuma ya wadata ka saboda haka ba daidai bane abin da yake daidai shine fa amma bi ni'mati rabbika fa hadi to shine malam yake cewa fa kadu ya rasulullah ba laisa kullu na'am an yajidu ma yasuru ma yasiru bihi ko ma yaqdaru bihi sa'i qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya illa wa hadha tawadi sai annabi alaihi wasallam ya ce Allah yana bada wannan ladan ne liman faddara sa'iman ala mazqati laban wa ne mutum ga wanda ya ciyar da mai azumi a bisa makwarwa daya ta nono shi da za ku gangan kaji a harami yanzu za ga an kifa da sufura a sau dogon sau kun san har ko mutum jin ki yanzu a wannan watan an gama kiwon wanda za su kira ko wanda sau saboda an gama mutane ne suke ta tsubuwa sai aka yi hukuma wanda za ta tace masu ciyarwa in baka samu a nan ba sai a ce ka tafi wani guri ka sai dai ka tafi bakin hanya kana tafiya za ga ana ba mutane ruwa kana a ya ije ka ana ba da nono da ɗan abubuwa a leda ana ya isa kuma wannan abin da kuke gani a a hoto ana sakowa wani wata wani wata kyautar ka ga har da riyal kaza wallahi su ne suna yi kuma ana tawowa ka ga suna bin mutane abin zai baka mamaki amma ni na taɓa gaya wani 2019 mun dawo da azumi wata mata ta to tana tarba mutane riyal ɗari biyar biyar ni da zo kai wata ce ba za ta wamba me wai da wani dan Najeriya Najeriya dan da amma sun fice mu yan Najeriya wallahi wata bani ba kuruku haka jira nan gurin gaban dalu tawi mun tawo za mu tafi bayan asuwa duk da raba ce wannan jawabin ta hada ni kuma da lafiya ce a jikina ba wata abun nan wallahi wallahi ba na kawai ta hada ni eh sosai Allah ya ba wannan ni da kurukuru ya faru da ni ke to suna yi gaskiya sosai an kwadaitar da su wani tari ma zai dan kawai ya fada wannan ladan tari ko su dan nan da yahuda suka rubuta ko a sudan ka gare mun sudan arziki wallahi wanda muka zauna da shi a sudan din yake gaya mu wallahi za ka ga shusha yana yana tari dan ya tsira azumi tara kuɗi yake dan ya tsira ba wani ajiyar da biyu ba shi ne zai tara ya gani kwana talatin kullum kwana talatin duk nawa zai bayar wannan kuɗin jashin sa zai kullum sai ya bayar in ya bayar fadi in bayi sai ya dawo ya zaman sa wannan dabi'a muke so Allah ya wato ya azurta mu da ita to shi ne ma da yake cewa fa hata makwarwata da wato nuni au tamratin ko dabino daya au shurbati ma'in ko makwarwar ruwa daya ko bai wata nan yanzu zaka iya laila ayi kullum zaka iya kawai ka ware ka ce ga wani kuɗi ka ware laila biyu wata kullum ka ce mai sanyi kawai za ka raba a hanya yayi ba wanda ya ba da kaɗan wata ran zai ba da mai yawa wanda ya kasa ba da kaɗan ko wallahi in mai yawa ya zo ma ba zai bayar ba shine kawai wa man saka sa'iman duk wanda ya shayar da mai azumi sakahu Allahu azza wa jal min hawdihi wane mutum shi ma Allah zai shayar da shi Allah ne girma da buwaya zai shayar da shi min haudi daga wato tafki da tafki annabi alaihi salatu wassalam shirbar da wani irin sha da la yajma ba da ba zai ƙara yin kishirwa ba yi iya shan ruwan aljanna ba shan ruwa ne na annatuwa ka gane shan ruwan masu kuɗi da na talaka in kuka ji taro ai kana ganewa ba ka ganin bangaren ya ayyuka nan sai ga jin robobin za a zubar duk an jinna ruwan ko amma gurin masu kuɗin nan sai ga wani ruwan an sha wani obatiri wani obabo saboda ba sha bane ne yunwa ba na yunwa bane za ka ga kuɗin da ruwa da an rage wani ma dan budewa aka kai ya shakar to shi ne bambanci sai shan ruwan annatuwa ɗan aljanna za ba wai shan ruwan yunwa ba za ka sha ruwa ne don kana sha'awa kawai ba don yunwa ba to shi ne ma ne yace in ma za ka in ma robobi za ka tara can gurin ya ayyuan nasu nan ne za ka tara robobi amma nan gurin masu kuɗi sai ka tara ruwan sosai za ga an tattaji an bai to shi ne ma ne yace gaya mana anan ba da hatta yi da kulan janna har ka shiga aljanna daga wannan gurin kana san wannan ruwan Allah ya shayar da mu to da kai da kusurwa ka gama sai dai ka sha ruwa na annabiwa wallahi wa man ghafafa amma muluki fihi duwan da ya sauƙaƙawa bawan da yake karkashin sa a wannan lokacin ne kun kallo da war aiki ko san yadda muke yi yanzu azumi ya zo wani ma bai da dan aiki sai ya ko dan ba zai ko ba kawai ya koma ya kwanta ai ta jin gawa mai masu aiki aiki a to annabi ce wanda ya sauƙaƙawa mai aikin sa ya kwanta yana aikin awa hudu kace yanzu a azumi ya zo yanzu na awa biyu za ka rike to duk wanda yayi wannan ko kuma ka karo min wani mataimaki aikin mutum ɗayan nan ya zo mutum biyu wanda yayi wannan da wanda kyakkyawan niyyar shi ma akwai na dare yawa a kansu to shine annabi alaihi salatu wasallam yace gafara Allah lahu Allah zai gafarta masa ba gafara muke nema bane ita muke nema sannan wa ataqahu minan nar Allah zai yanta shi daga shiga wuta hatta ya dole aljanna har ya shiga aljanna huwa jahrun awwaluhu rahma kuma wada ne wanda farkon sa rahma wa awdaduhu maghfira takiyar da gafara ce wa akhiruhu ikkum minan nar karshen sa kuma yanci ne daga wuta za a ji yanta mutane wato daga barin shiga wuta wannan kuma dai a farko ma mun biya hadisi gantacce ya nuna kullun ne ma yancin ba karfi ba kullun ne yancin kullun kana gama aiki ga Allah madaukakin sarki zai saka ma da yantawa da daga wuta da kuma gafara mun bi wannan hadisi ingantacce fastaghfiru bi min arba'i kitab ku yawaita wato yin dabi'u guda hudu a wata Ramadan kasala din tarzauna bi ma rabbakum dabi'u guda biyu kuna janyo yarda ubangijin ku ne da su wa kasala din ila juna abikum anhu ba sannan guda biyu dabi'u guda biyu kuma ba ku da wadatuwa ga barin su dole kuna bukatar amma kasla tani latani to dauna bihi ma rabbakum dabi'un nan guda biyu da kuke neman da ubangijin ku da su sai dai na dai bashahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna na dai na biyu wa amma latani la ilaha abikum anhu ba amma guda biyu da ba ku da wadatuwa ga barin su shine fa tasaluna Allah aljanna ku ta neman Allah ya faɗa ku cikin sarki ya ba ku aljanna wannan ba ma wadatuwa ga barin kullum ba ma a ramadana ba kullum ta muke Allah ya ba mu aljanna madaukakiya yawa zanen na biyu ba wa ta'udu na bihi minan nar kuna neman tsari a gare ki daga wuta kullum ne sai annabi ya biya Allahumma qini azabaka yawma tawatu ibadaka sannan a tahiya ma ga addu'a da muke yi annabi alaihi salatu wasallam ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr kullum ne ba adadi kuma to shi ne yake cewa rawahu ibnu qudaymah wal bayhaqi wa ghayruhu ba shi ma ne yake wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ajallakum jarukum hada wannan watan naku ya lullube ku bi ma'lubi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun ji wai aka ce wani mahalub shine wani abu da annabi ya rantsuwa a kansa annabi alaihi salatu wasallam ya rantsi ce ma mara bil muslimina babu wani abu da ya jude wa sharu babu wani wata da ya taba wucewa musulmi wani wata da ya taba wucewa kairun lahum minhu wanda ya fi alkhairi fiye da watan Ramadan a gurin musulmi babu annabi ya rantsi yanzu annabi ya rantsi ai ko da rantsi ban ya faɗa mun gamsu sai ya ce wa la marabil munafiqina shahrun lakum shahrun sharrun lahum minhu sannan ba taba samun wani wata da zai zo ya wuce wa munafikai wani wata da zai zama mafi shari ga munafikai wa fiye da wata Ramadan bi ma'alufi rasulillah saboda rantsuwar annabi alaihi salatu wasalam yace inna allaha lalle Allah madaukakin sarki la yadu ajrahu tabbas yana rubuta ladan wanda yi ba Allah wa nawafilahu da nafila da yi kabala an yi da filahu tun ka bala ya shiga da shi aljanna wa yaktubu ujrahu wa shaqa wa shaqa wa shaqa'ahu sannan kuma ana rubuta zulubin mutum da kuma rashin arzikin sa shine zakawa an gane ko wace kiyun hausa ido kabla an yi da hutun da ba a shigar da shi wuta wa zalika annal mu'mina shi ko mu'mini yu'addu bihi al-quta ana lissafa masa quwwa ne shine abin da yake yu'addu bihi al-quwwata wan nafaqata lil ibada yana yin tanadin karfi da ciyarwa don ibada kawai an gane yana yin tanadi muna cin abinci dan dan ne samu karfin da za mu bauta Allah madaukakin sarki sannan mun yi dafi dan wannan dankalin turawan da kwai da madara da za a kawo kamar da na faɗa a farkon karatu cewa wani tun yanzu ya yi dafi ya ana in gobe shi azumi za a baki gaba ɗaya abin da ya kawo to kai wannan dalilin cewa wato dan ka samu karfin ne ka ba Allah madaukakin sarki ba kawai dan kai ka more ba kawai za a ji dankalin tura da kosai wannan ba shi ne wani fara wadana ba idan ka kana da manufa na cewa za ka samu ƙarfi ne ga bauta wa Allah maɗaukakin sarki shi ne ai ɗaya daga cikin sahabbai ke cewa inni la hada sibu wato kaumati kama hada sibu naumati eh yace la hada sibu naumati kama hada sibu kaumati ina neman lada wato da baccin da nake kamar yadda nake neman lada da kiyamun laili na sahabi da daga cikin sahaba annabi yake faɗa wannan me dalilin sa yake ina kwanciya bacci ne da Allah madaukakin sarki ya bani dama an tashi a wannan bacci a cikin da Allah jin cewa dan samu karfin da zan tashi da kiyamul layli don ka kwanta da wannan niyyar baccin na lada za a baka idan ka bar abinci kake barin shi dan ya bani technical energy in samu dadin da to shi abinci shi ma lada za a baka to duk wani abu na wanda yake na mubahi halal kana iya canza shi ya koma lada da niyyar ka kawai to shi ne abin da malai yake gaya mana to shi ne malai yake cewa wa zalika annal mu'mina shi ne abin da muka biya sannan kuma wa yu'atu fihi almunafiqu ittiba'a ghaflatil mu'minina wa ittiba'a awratihim kaji ba sannan kuma ana yi wa shi kuma ana yi wa munafiki gane saboda ne ittiba'a ghaflatil mu'minin wati ba aurati saboda bibiyar rafkanar muminai duk abin da muminai suka rafkana ba ta yi shi kuma munafiki shi ya koma yana yi an gane sannan wati ba aurati da bibiyar al'aurar muminai ne yake don munafiki da hali baya fatawa ya yi a wajen wajen ramadana a cikin ramadana ma in ya zo sai dora yana ta bibiyar al'aurar waɗanda suke musulmi to shine ma ne yake fa gulmun bi gulmatil mu'min sannan fagunmun biram yadda ne mu mu'min shine daidai an gane ko lallai abin riba ne da mumini zai ribata shine wata wada lokaci ne da za mumini zai ribaci wannan lokacin wa qala bunda fi hadisi shi kuma bunda ya bara a hadisin sa fa huwa gulmun lil mu'minina yake cewa babban malami ne na hadisi na cewa lokaci ne da mu'minai za su ribata shi wata ramadan amma yadda ni mu fajir shi ma kuma fajiri zai ribace shi wajen yin asara duka lokaci ne ai da'awa da yake amma sai da kazo qur'ani ka zuwa kai sallah shi kuma da yazo sharholi yayi kaga ya ribace lokacin sa wajen me sharholi ya kai ma ka ribace lokacin ka wajen me biyayya ga Allah shine abin da ake nufi kuma duk sunan da'awa daya kai ka yi awa daya shi ma ya yi awa daya amma kai ka ribata shi kuma ya yi asara shine abin da malam bundare ya ce rawahu ibnu khuzaima fi sahihi wa ghairihi ibnu kuzaima ya faɗa a cikin sahihinsa da kuma waninsa eh inda na sa raina za mu iya tsayawa mun kawo gurin kuma ya ma hadisi din kawai ya rage dan a tafi na sha ɗaya lissafin da nayi kamar za mu tsaya a nan kuma sun nuna mun lokaci yayi ina ga za mu tsaya a nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana kusan abin da zan faɗa shine akwai yan uwa da suka ɗau nauyin siyan wayannan littattafan kuma ga shi nan wanda muka kawo yau da gaskiya ya kare amma akwai kyakkyawan fatan za a karo insha Allah ta'ala insha Allah ranar litinin ranakun karatun alhamis litinin ne to insha Allah ranar litinin za mu kuma raba wani littafin insha Allah ta'ala duk da akwai mata ma an ba su kuma dai dai sabon Allah da za a kara kamar yadda aka saba abubuwan da muka faɗa daidai a nan nake wa wannan fakin addu'a Alhaji Muhammad Sani Allah ya saka masa da alkhairi yana da cikin ko ba rawa kana da wanda sarkin malaman ana yana zuwa an fara karatu ya ce a sai da sa nawa sai da za a karo guda 20 daidai wannan lokacin to wallahi duk lokacin da wato na zo irin wayannan da tafan yana faɗo mun kware da gaske mutum ne mai sa alkhairi Allah ya yabe masa ya kula da bayansa wannan shine kamar kana magana na eh haka haka da gudu ma? ayyawai da gudu ma ai ka san da bambanci tsakanin sadaka da kyauta kuma duk biyu ake zuwa ya ramadan abokinka mai hali shi kyauta za ka yi ba mara hali kuma sadaka za ka wai ka fahimta da kyau ko ire iren ka kyauta za ka ba ta yi ka fahimta da kyau wannan ke kasa da kai kuma ka ba su sadaka a ajiye wannan ajiye wannan magana kale ta so ake lokacin annabi alaihi salatu wasalam amma ya tattauna su tsakanin sadaka da kyauta wanda ya fi falala ana ta bugawa ko suka ce a kyauta ta bi saboda annabi yana karba sai kenan sannan annabi ya ce ta habu ta habu ku rika kyauta sai a so ku shi za mu ce cewa kar ka je kai ta zuwa gurin budurwar ka ce kai ahlus sunna ne a ka kuma ba ka bata komai wannan da irin karatu ne waye ga ba da kai ahlus sunna ne ba ka bata komai ai kai kyauta sai a so ka malam ka fahimta da ke ku yawwa eh ka san wasu sai waya nan da shi ahlus sunna gurin wajen ruwa saboda haka ba wani karatu wannan wannan karatu ne mara asali saboda haka ayi sadaka kuma ana yin ta ne tausayin mutum ake ji a bacci shi ne bambanci to kaga wace ta fi daraja kenan in ka kalle ta haka shi sa annabi ya ce mu ahlul baiti ba ma cin sadaka domin da ciki tawa ta mutane suke fitarwa su baya yace mu ba ma ci yaga alhakan da dauki da ya ki sai da ya fito ne sai saboda haka ko wanda ne ita ma da ta ta fara nan kaga an ce tana gane wa mutum maganin musiba da wannan ba wai da yake cewa sadaka ba na ganin musiba gaske ne ba hadisi ne ba wai da wasa ita ba gaske ne to saboda haka kowanne kai jiji Allah ya ce je ka kai sadaka kai kyauta ka more an gane ko Allah ya wata da mu sannan kamar yadda muka sani shine da ran da muka fara karatu da ran da muka zo rubewa to muna gabatar da sarkin malamai mai gaya mai aiki da yana nan ake fara su sai ya tafi buɗe baki nake fara karatun mu ni kuma da ji ana ta karatu dai ba wani abu ba ina zuwa da wuri sai dai zo ta larura to wannan shine za mu ba shi dama ya ya ya tuba kuma sai kuma ya addu'a sai ranar litinin kamar yadda muka faɗa muna fata wanda suka ba da gudunmawa ko ta ko da da shawara ne Allah ya saka musu da alkai Allah ya biya wa kowa bukatun sa na alkai muna roƙon Allah da sunayen sa tawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya nuna ta mana Ramadana masu yawa kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin wannan Ramadana cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali ya ba mu ikon taimakawa kawukan mu da ƴan uwan mu gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ya shi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abin na farko shine godiya ga Allah madaukakin sarki godiya mara iyaka bisa wannan dama da Allah ya bamu ya raya mu ya sake nuna mana wannan rana da ake gabatar da wannan karatu don ba da wata bita ta musamman akan wannan wata mai tarin akai da albarka da yake fuskanto mu shine watan Ramadan wallahi yau muna cike da farin ciki kwarai da gaske da fara wannan karatu da kuma samun maimaito wannan shekara Allah ya rubuta mu cikin wanda za su ga wannan lokaci da fara wannan karatu wannan ita ce babban ni'ima da ya kamata lalle mu dinga tunatar da kanmu muna godewa Allah a cikin yan uwa da yawa da iyaye akwai wanda muke zaune da su shekarar da ta gabata Allah bai ba su wannan dama ba kafin wannan shekara ta zago Allah ya karɓe su muna addu'a Allah ya musu rahama kuma yadda malam ya kawo misali ga injiniya Sani a kwarai da gaske ko ni da na zauna sai da na tuna wannan lokacin da muka wannan har raha akai akai dariya ta cewar wannan lokaci ba zai wuce shi ba kuma mutum ne wanda Allah ya masa baiwa kullum alkhairi yana so ya sa hannunsa a ciki musamman abin da ya shafi addini wannan kuma abu ne shi ne ake son aikin alkhairi yanzu tabbas yau muna ce tunzatan wannan addu'a da muka yi masa za ta same shi bisa wannan alkhairi da muka faɗa a kansa kuma kullum har kawai shi muke kullum zai tare mu daga mu sai shi akwai wani abu da ake bukata akwai wani abu da ake so a yi mu ce babu idan akwai za a faɗa wannan kullum cikin haka yake shi zai dinga bibiyar ka sai ya gaji ne ta ki faɗa tunda Allah ya sa mana muna ɗan kakkaucewa kada kai kuma ana cewa kaza kar kaza ne ko to to wannan kakkaucewa sai kuma ya kawo kansa ta ƙarfi ya ce a na ji za a yi kaza sauka kai nan ba a gaya masa ba da taro yan kure ya aka kai masa invitation ranar da aka yi taron sai ya aiko da dubu ɗari aka kawo mu ya ce don Allah yana so ɗaliban nan da suke sauka ya irga adadinsu baya gari fa aka kai takardar gida aka tura masa ya turo ɗansa gida da dubu ɗari ya ce yana so duka yaran da suke sauka a raba musu dubu hamsin malaman da suka karantar da su su ma da Allah ɗan tsuntsunka hamsin a basu muna addu'a Allah ya masa rahama ya gafarta masa Allah ya azurta ni na je har makoncinsa na ziyarce shi ko masa addu'a banda ayar Allah ba za ka taɓa kawowa mutumin da yake rayuwa ɗan nan a ci tun aka kai ta aka binne shi ba daga cikin jidda sai kai tafiya wajen minti arba'in a mota a makabartar da kana ganin wannan kasan kasaitar Allah da buwayarsa duk inda shi yasa yake wa mata dalilan sun ma za ta ci bugada wa mata dalilan sun bi ayi arzin ta mutu wannan ayyuka da bai bayo duk da ba a faɗa ba wallahi ba za mu manta da shi ba kuma abuwa da yawa zai kira ka ya gaya maka gaskiya in kada mutawara ya gaya maka ta gaskiya baya kwana baya kwane-kwane ba kaza Allah ya masa rahama abu na biyu shine godiya ta musamman ga wannan malami namu da yake bada wannan gudunmawa da muke takure masa lokaci har karatuttuka da ake na ko'ina ake rufewa saboda a samu wannan makaranta da Allah ya kafa ta ta hannunsa duk shekara ake gabatar da ita a wannan wata na sha'aban har zuwa Allah ya raya mu cikin yaddarsa mu shiga watan Ramadan wannan ko makaranta ce da take ƙara zaburar da mu take karantar da mu take tunatar da mu kuma take sa mu yace masa bashin shekara guda sai zama da ya biya mu a wannan shekara inda kullum muna faɗa duk inda ake karatu ko ina mun yadda malam Yusuf a ya yi a can shek amma in dai watan nan ya zo kowa ake wa karatu a rufe ya haƙura haka ya dawo na nan sai biya bashin nan an fahimta ku abu kuma na uku dai har yau dai akan malam yusuf ne wannan littafi na ga yana da yawa to kuma ba za a iya rufe karatun nan ba fa sai ya sai ya sauke shi ba za a rufe ba sai ya sauke saboda haka idan abu ya tugu-tugu to za a maida daga satin gaba duk yadda za a yi za a fasa za a ƙara matsin lamba sai an mai da karatun kwana uku duk karatun da muke mu ma mun haƙura da shi mu ma duk sai a haɗa wannan karan ko haka ne ko to muna godiya ga Allah madaukakin sarki Allah ya sa yadda aka fara da mu cikin farin ciki da imani da lafiya Allah ya sa mu ga ƙarshen ai haka nan lafiya kuma Allah ya mana arzikin wanda za su azurci wannan wata don wani yana cikin sha'aban ba za a yi da shi ba wani za a fara ranar zai tafi wannan kuma ba abin da zai canja haka tsarin Allah yake haka yake ya ɗeba maka to muna fata Allah ya sa muna ci wanda ya ɗeba ga Ramadan da yawa kuma ya samu shi wanda za azurci shi abin da zai rufe da shi abin da ake ta kwaɗaitar da mu shi sa mala yake ta tsaya bayani akan gaɓoɓi da suke maganar taimakon juna ciyarwa ba da kyauta ba da sadaka a wannan wata annabi sallallahu alaihi wasallama duka an fara duk duniya har wanda bai imani da shi baya da duk a cikin mutane ba taɓa yin mai kyautarsa ba amma ga ce ba ramadani ya zo gani ake yi wannan kyautar ta wuce yadda ka san ana siffanta kamar iskar da aka tunkuɗo kowa ya saka hakan yake tabarwa ma'ana duk girman abin da yake gabansa kuma wannan dama siffarsa ce to amma ramadan ya zo Allah yana ƙara tunkuɗo da wasu wata dukiya da wasu alkhairai na musamman to suna zuwa gaba ɗaya kullum tun daga safa har yamma duk har dare abin da ya zo zai rabar da shi dan annabi sallallahu alaihi wasallam baya iya jin daɗi ya kwanta a gidansa da wani ragowar kuɗi a gidan ba fita an ba da shi ba saboda haka ya kuɗaitar da mu ya zaburar da mu mun ji ayoyi rututu amma abun mamaki shine malamai suke cewa abun mamaki ga alƙawarin Allah rututu akan falalar ciyarwa da yadda yake zai har ma misali yake ba ka kamar ka shuka kwaya ɗaya ko kwaya masallazi in tukuna malam fi sabila kamar sani habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yubaitu liman yasha ita kyauta fa ko sadakan nan da sadakan nan kuka bayar dan Allah yadda ake cewa iya ne gurgurdan ne iya kudin ka iya ne to iya ne iya kyautatawa ka da niyyar ka iya ladan ba ninki 700 ba sai ce wallahu yudaitu liman yasha dan ka san ba iya nan aka tsaya ba wallahi akwai wanda zaka ba da bino ɗaya saboda kyautata niyya da neman yardar Allah sai Allah ya ninka ma shi miliyan 100 ya ba falalarsa ba ta da iyaka Allah yana shiri da mai bayarwa baya shiri da marwaci kankaman na kamoda shi ma Allah kankamin zai ya takura duk abubuwansa a kunci so da haka dan Allah ku daure ba maganar mai kudi fa a ciyarwa kowa mai kudi ne kai duk kowa mai kudi ne ya fi gizo da kai haka ne in kana da dubu ɗaya don Allah ya yi ce in dubu ɗaya ba kuɗi ba ce don Allah an ka fita ka sa a shahararcen ka tafi ba kuɗi ba ne ba ni'ima ba ce wallahi wani ba shi da ɗari biyar ko ɗari biyu wani yanzu ba da ita ko ba ka bane to kuma ita kanta mu kyautata ta mu dinga bayarwa inda ya dace gwargwadon arzikin da Allah ya maka dinga bayarwa da kauri in matsayin ka na ka ba da daidai kaɗan ne ka ba da kowa limfi su sa'atin min sa'ati amma cire hannu da mulka hannu ka dinga jira yanzu wani sai dai a ce wani fa wallahi azumi kan yanzu ya tafi sai zan boye shinkafa hamsin duk yana da kansa can an kawo can an kawo to kai kawai sai dai a baka kai kai ba za ka ba kowa ba ana kawo maka kai ma fitar ka baya haka mana ganta suke kana kana fita kai ne ka kawo wallahi wani da aka kawo in ya ga dugudugu ne sai ya kira shi sai ya ce kai zo kai ya aiko to kai ma na ga alamar kai ma a shaƙi kake shi yasa ake son tukunci ai ai tukunci musulunci ai ya da tukunci ai matsala ce a dinga aiko mutane su aiko ma kawai ka danna kai kuma kai shi kuma tukunci ko kama akai wanda ya kawo ka ba shi tukunci ne dan kauri gwargwadon yadda aka aiko da yawa an fahimta ku a dinga bayarwa akwai alheri a bayarwa wallahi din mai bayarwa baya zasawa dan Allah ne alƙawari yake komai kankanta ka bayar wa man faqatun ni sai din fa huwa yukhlifu ha ba malam amma inda ke dan yake tsoratar da kai talauci za su kare za su kaza duka wannan bata lokaci Allah ya datar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da gwalagwalan bayanan nan da muke ji Allah kuma ya hore mana abin da zamu bayar in ya ba mu kar ya sa mu cikin masu kankanewa Allah ya sa mu cikin masu sakin hannu mu bayar kuma wajen neman yardar Allah kan cewa in akwai da aka bayar dan neman yardar Allah inda Allah yake so ai akwai mai ciyarwa amma ta wani layi to wannan kai aikin kawai ne wannan aikin iblisai ne in za ka bayar ka dinga tambayar kanka a ina ka shi ne za a tambaye ka ina ka samu ina ka kashe da Allah a dinga tunawa ina ka samu ina ka kashe an fahimta ko butulci ne Allah baka wadata kuma ka kashe wajen saba masa tabbukan aikin Allah tabbukan aikin alkhairi saboda baka sani ba wasu da ke kauki ne suka rage maka na rayuwa ka tafi lahira to da kai amfani da dama malam ka gama morewa Allah mun gode da wannan tarin ni'ima aka hada ana sanar da kai wannan alkhairi wallahi ba ni'imar da take wannan kuma ni'ima ta biyu Allah ya daka aiki da shi Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya saka duk wanda suke halarta su ji su ma don su amfana kuma kuma ku dinga sanar da na gaba yawa kuma kuma ku dinga zama misali ko amsa ɗan makarantar malam Yusuf Nuku kullum yana bulala a dinga ne a dinga dan bayarwa ko akwai samarin mu malam kusa da da muke addu'a sun kusa an gwancewa ba yana faɗi sunan su ba in haka ne an gano an gane ku eh ya ji dai karatu su dinga dan haka in sun je eh ko ko za mu musu addu'a ta musamman Allah ya daka wata shekara duk za a yaye an gane ku wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh